subhanahu wataala mai yawa Allah ta'ala ya aiko annaba da littattafai domin su kira mu zuwa gare shi mu bauta ma Allah abu sa'ilimi mu bauta ma Allah kamar yadda Allah ya halicce mu domin za mu koma wurin Allah mu samu abin da Allah ya shirya mana ranar alkiyama ba don komi wa Allah ta'ala ba ya san mu wahala ma ya fa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah mi zai da azabaku wata karuwa Allah zai yi muku azaba abu wata karuwa da zai to da haka Allah so yake mu rahama Allah so yake tausaya mu wa a'lamu kuma Allah ta'ala kai ne mafi sani bi ahwalihim game da halayensu falaula annahum in ba dan cewa lalle su ba ibadun bayi ne mutamarridun masu kangarewa masu taurin kai masu tsananin tsaurin kai da bijirewa ‘yan ta'adda ne, lam tu'azzibu, in ba da haka nan ba Allah ba za ka yi masa azaba ba. Ko, domin da wanda kaga Allah ta halaye mai azaba saboda ya kan gari ne, saboda ya bijire ma dokan Allah subhanahu wata'ala. Amma kada bin dokan Allah, Allah ta zai gama kada wahala, zai maka azaba. Wa in taghfir lahum Allah in kai musu gafara, fa innaka lalle kai Allah antal azizul hakim. Allah ta'ala kai ne mai yawan buwaya kuma Allah ta'ala kai ne mai yawan hikima ai abinda yake nufi fa maghfiratuka gafaraka sadiratun mai hitowa ce an tamami izzatin wa qudra daga ainihi cikakkiyan izza da kudrar da ke gare ka bana Allah ta'ala in kai gafara ka gafarta ma waɗannan to saboda kai kana da cikakkiyar izza kana da cikakken ƙarfi shi yasa za ka gafarta musu la kaman yaghfiru ba wai kama wanda yake gafara ba wa ya'fu kuma ya yafi an ajizin daga gajiyawa wa adami qudra da kuma rashin iko to shi Allah ta'ala in ya maka gafara saboda yana da iko ne in ya yafi maka saboda shi yana da buwaya ma'ana yana iya kama ka yana iya shaƙo ka ya azabtar da kai ya kana maka wahala amma sai ya barka saboda shi mai iko ne ba kamar wanda zai cewa ya yafi ba ma'ana ba kamar ɗan adam ba wani lokaci da adam yana iya yafewa saboda ba iya ramawa waɗanda ya fi ƙarfinka me ya kamata ka da shi ka da shi wasa to Allah ta'ala ya fi ƙarfin kowa to amma duk da haka nan duk da ya fi ƙarfin kuwa za a mai laifin da yana kuma ya ce ya yafi ba kama ce ya yafi ma ba zai yafi maka ba to ina ga kace a yafi mana Allah na bari na tuba kaga uwa uba kenan ko to saboda haka Allah subhanahu wataala abin da yasa annabi Isa ce fa innaka anta al-azizu saboda kana da buwaya kana da karfi kana iya kama duk wanda ya ma ba daidai ba musamman ma wanda ya doke ni ni Allah ne cewa annabi Isa wanda ya doki mahaifiyata ita ma Allah ce kaga sun yi laifin da babu laifin da ya kai muni shi babu laifin da ya kai munin kamar ka tabbatar da allancin wani abu wanda ba Allah ba inna shirka la zulmun azim shirka laifi ne wanda yake babba shine ma akbaru az-zunubi izinin bai gaba ɗaya saboda shi ne laifin da Allah bai gafartawa shi ne laifin da Allah bai yafi mame shi amma duk da haka nan Allah subhanahu wa ta'ala in kai sai yafi maka ko ba haka ba in kai shirka ka tabbatar da wani Allah wanda ba Allah ba kuma kace ka bari ka tuba ka dawo Allah zai Allah bai cewa a'a ka ce wurin wancan Allah shikenan Allah subhanahu wa ta'ala abin ya wuce ya yafi maka tare da cewa yana iya kama ka yana iya kashe ka yana iya azama wata azaba kai shekara hamsin kana shanta amma kuma duk da haka nan saboda shi afuwun ne to ya yafe maka alhakim kuma Allah subhanahu wataala shine mai yawan hikima haisu yayin da kana ya kasance min muqtada hikmatika daga wato gwargwadon hikimarka an taghfira kai gafara liman ata ga wanda ya zo bi asbabil maghfira da ainihin sabubba na gafara da dalilai na samun gafara to Allah subhanahu wataala yana yabewa kamar tuba ko ba haka ba kamar aiki mai kyau kamar sadaka kamar sallah kamar azumi kamar juma'a waɗannan da ibadodi ne waɗanda wato sabubba ne na samun gafaran Allah subhanahu wataala to Allah yana bawa gafara in ya aikata ɗaya daga cikin su muna ganewa ko wannan aya an rawaito cewa nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kwane ne kiyamul laili da ita ita kada yana ta maimaita ta bayan fatiha yayi ta maimaita ta in ya maimaita ta da yawa sai ya duka ya taso kuma in ya tashi raka'a ta bi ya zo da ita da ita yi kiyamul laili ran domin mai annabi isa ya ce in tu'addibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kadiba ga tausayin annabawa irin yadda suke son mutanen su su tsira mutanen wasu sun yi ba daidai ba sun dauke shi Allah wasu ma sun ce dan Allah ne duk sun yi kafircin da suka yi amma annabi Isa bai rike su ba yace Allah ga sunan bayan ka ne in ka masa azaba da ma kai ka halice su in ka yabe masa kuma ba wanda sai ce ma dami domin kai karhin kowa Allah ya samu dace amin aka tambaya nabi sallallahu alaihi sallama ya rasulullah abdullahi dan mas'ud yace ya annabi sallallahu alaihi wasallama da wani cikin mu ya karanta wannan sura yayi ta yin karatunta har zuwa yaushe har zuwa karshen dare da mun mai fada kai ne mai alqur'ani qur'ani gaba ɗaya cikin zuciyar kai amma kuma ka rike aya ɗaya kana ta maimaita ta kamar babu wasu ayoyi manzo Allah yace na roki Allah ne subhanahu wataala ya ceci al'ummata kuma Allah ta'ala ya ce mani lalle sai na baka har sai ka yarda sakamakon wannan karatun da ne tama wannan aya ina ta maimaita ta Allah ya bani ceton al'ummata Allah ya kara mana imani qala Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce mubayyinan yana mai bayanin li hali ibadihi yawm al-qiyama ga halin bayan shi ranar al-qiyama wa manil fa'izu minhum cewa wane ne mai rabauta daga cikinsu wa manil halik kuma wane ne wanda zai hallaka wa zai tsira wa zai tabewa wa manil shaqiyu wane ne tababbe marashin arziki ranar alkiyama wa manil sa'idu kuma wane ne mai arziki kuna ganewa ko Allah ya ce yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum ranar da gaskiyan masu gaskiya take amfanin su ran nan ne gaskiya ke amfani shi yasa Allah ya ce ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku zamanto tare da masu gaskiya falau sadaqullaha lakana khairan lahum Allah ya ce da mutane sun yi ma Allah gaskiya to da ya kasance shine alheri gare su kuma Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alai daga cikin mu'mine akwai wasu mazaje waɗanda suka yi ma Allah gaskiyan abin da suka yi ma Allah alkawari to haka ake so da yanda mutum yake zamanto mai gaskiya kai gaskiya imani gaskiyar musulunci gaskiyar tsoron Allah tsakaninka da Allah kai gaskiya da kai da iyalinka kai gaskiya da kai da makwabtanka kai gaskiya da abokanin hudarka abokanin cinikinka mutanen da kuke kasuwanci an ɗauke ka aiki an ɗauke ka direba an ɗauke ka ma'aikaci duk inda kake ka riƙe gaskiya ga Allah na cewa yau ma yanfa usadiqina sidqu ran nan ne zaka girbi sakamakon gaskiyar da kai zaka girbi alkhairi mai tarin yawa saboda Allah ya hana ƙarya ba kai ba Allah ya umarni da gaskiya kai to gaskiya kuma yau ita ita ita ce abinda muke wasa da ita muka yi watsi da ita ba mu dauke ta wani abu muna ganin kamun ba za su tseratar da mu ba sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kabu bin malik yace da ya gano cewa lalle ba abin da zai tseratar da shi sai gaskiya sai yayi niyya kawai gaskiya za ya ga manzo Allah sai manzo Allah wallahi ba ni da uzurin komi ba abin da ya hana ni tahiya yakin tabuka mutane na ta kawo uzuri ana karba suna ta ƙarya yace wallahi ni ba zan yi ƙarya ba ba zan yi karya don a so ni ba amma zan faɗi gaskiya insha Allah zan samu kauna Allah da manzo Allah kuma ya faɗi gaskiya aka tsane shi da farko daga baya Allah ya so shi maza Allah ya so shi saboda ba abin da zai tsiratar da kai ba abin da zai kai ka kusa ga Allah sai gaskiya mai gaskiya jama'a manzo Allah na ce alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa manzo Allah ya ce ku gaskiya domin gaskiya tana dora mutum zuwa ga aikin alkhairi shi kuma aikin alkhairi hanya ce da kake bi zuwa aljanna ba za ka gushe kana faɗin gaskiya kana aiki da ita ba kana gwadanta kana ƙoƙarin gaskiya cikin dalamin ranka har sai an rubuta ka mai gaskiya a wurin Allah to Allah subhanahu wataala yace yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum wa Allah na cewa kuma was-sadiqina was-sadiqati masu gaskiya maza da masu gaskiya mata Allah ya ce ƙarshe a addallahu lahum magfiratan wa ajran azima Allah subhanahu wataala yayi musu ina da abin nan man cewa nake da shi ya shi wannan saboda haka kenan babu abinda yake tseratar da mutum wurin Allah subhanahu wataala sai gaskiya to malamin ce wasu sadiquna masu gaskiya humul ladina sune waɗanda istaqamat alaihim a'malu ko istaqamat a'malu sune waɗanda ayyukansu suka daidaitu suka zama daidai miƙaƙu ma'ana suke ayyuka waɗanda suka yi daidai babu karkacewa a cikin aikinsu su ne masu gaskiya ma'ana duk wanda yake aiki da abin da Allah ya ce yi yake aikata umarnin Allah to shine mai gaskiya wa aqwaluhum kuma maganganun su ma suka yi daidai suka miƙe ba zagi ba baci ba wulakanci ba dumumuwan da ba a sa su su yi ba ballantana su yi su ba dumumuwan kafirci cikin bakin su ba na munafici ba annamimanci babu gulma dumumuwa suke masu kyawu ko zancen duniya za su yi to ba za su shiga hakkin kowa ba kuma za su yi magana mai amfani ba za su yi magana banza surutan banza ba Allah ya ce walladina hum anil lagwi mu'ridun mutanen kirki suna kau da kai daga yasassan magana da ba ta da wani amfani kariba ga manzo Allah ya ce yasassan magana fa shine ka ce ma dan wanka ranar ranar juma'a dan gusa ko kuma ka ce mai ishuru wal imam yakhutub faqad laga ko ba haka ba duk wanda ya ce ma dan uwan shi yana kusa da shi ana hudu ba yana magana kace mai ishiru hudu ba ake lagawo kai domin domin nan baya da amfani ka kyale shi ka bar shi ya kwashi laifin shi kana yi kai ma ka zama dan uwan shi kai ma kai da mun ke to ina ga wasu surutai na shiga hakokin mutane ne ko dumumuwa da yadda ba su da na amfani to saboda haka maganganun kama so ake yi ba wai so ake a an kazanna daga fasara aya sai hadisi ba a wannan wa yake yawa hirarka ta duniya amma kakka shiga hakkin kowa kakka tabo hakkin kowa kai magana mai kyawu kai hira kyakkyawa tana nan da yawa yawa kakka zamanto almutakallim bil qur'an kaza akwai labarai da ake bada na almutakallim bil qur'an kawai mutane ne suke tsarawa ya ce wannan ba ya hira kawai mace ce ba ta hira sai da kawai ayoyin ƙur'ani duk ka mata magana kawai sai ta baka aya wai ita haka take rayuwa to ka san ai shiri ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam an kai shi ne magana yake da ƙur'ani ha yana magana ya zanna hira da sabon shi sallallahu alaihi wasallam in kuma qur'ani yazo ayi magana a fassara ba mutane a gaya wa mutane hukunce hukuncen qur'ani in kuma hira za a yi sai a yi hira to bayan Allah na kware su ne waɗanda maganganun su suka daidaitu suna maganganu waɗanda Allah ke so suna maganganu waɗanda manzo Allah ke so manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya shiru to saboda haka faɗin alheri din shine bi shine daidaito maganganunka wani ya tuhum haka ma niyoyinsu suka daidaitu suka miƙe tsau ala siratul mustaqim abu sa hanyar Allah subhanahu wataala miƙaƙiya wal hadil qawim da kuma karantarwa wadda take madaidaiciya mana abinda aka sa su shi suke yi abinda ba a sa su ba su yi haka bayan Allah suke na kwarai da abinda aka hana su ba su aikata shi da abinda aka sa su kuma suna kokari su ga sun yi fa yawmal qiyamati to ranar alkiyama yajiduna thamarata dhalika sidq za su samu amfanin wannan gaskiyar za su girba amfanin gaskiyar da suka yi a duniya za su ci 'ya'yan itacen gaskiya kamar yadda kasan 'ya'yan itace suna ‘ya'ya lokacin da kakarsu ya ko, to kai ma ranar alkiyama in kaya gaskiya to kakarka shi ne ranar alkiyama, za ka girba amfanin gaskiyar da kai kamar yadda Allah ya ce, Addallahu lahum magfiratan wa ajiran azima. Iza a hallahumullah in Allah subhanahu wataala ya shiɗe su, fi maƙo'adi sidikin a cikin wurin zaman gaskiya, kaga su masu gaskiya ne kuma aka kai su ina, mazaunin gaskiya. mazauni ne ba wanda ke shigar shi sai mai gaskiya ba cuwa-cuwa ba wuru babu hanya-hanya rana alkiyama duk wanda ka ga an mashi hanya rana alkiyama mai gaskiya ne akwai hanya ce to ai hanya ce kowa sai ya bi wannan hanyar shiga aljanna ko ba haka ba to saboda haka babu wanda kuma za a ma wannan hanya din sai ya bi wannan hanyar ta gaskiya ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai ga wanda Allah ya so a cece shi sai kuma wanda Allah ya yarda to Allah zai yarda da makareci bayan ya hana shi ƙarya Allah zai yarda da zalimi bayan ya hana shi zalunci Allah zai yarda da munafiki ko kafiri ko mushriki Allah zai yarda da su Allah zai so a cece su za a ceci masu gaskiya ne Allah ya sanya mu cikin su to saboda haka wurin zaman aljanna wurin zama ne na masu gaskiya yasa Allah ya kira shi da fi maq'adi sidqin innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir masu tsoron Allah suna cikin aljanna da koramu suna cikin mazaunin gaskiya inji Allah ta'ala karshen suratul qamar inda maliki a wurin Allah subhanahu wata'ala mai yawan mulki muqtadir kuma Allah wanda yake gwadin ikon shi gwadin iyawar shi ya gwada ma ya fi ka karfi kuma ya yafe maka in bai yafe maka ba kuma ya azabtar da kai saboda kai ma ka azabtar da bayan Allah kuma kai baka da niyya ta kwarai baka da niyyar tuba to sai Allah ya karya ka inda ba gaba ya nuna ma karfin shi kuma in ya nuna ma shi kenan ba abin da za a yi kuma yadda Allah ya mafi ra'auna ko? aka nuna mai shi ba kowa ba ne shi kenan kuma tun da aka mai ba wanda ya zo ya mai tsaye ce bai yarda ba ba a yi zanga-zanga ba to dawa za a yi kowa ma tsoro yake kana kallo fir'aunan da ake tsoron ba yadda za a yi hallaka kana kallo ya hallaka to kai zanga-zanga ta biyu kai da dama kai ka san ba kowa bane shi ruwa ma suka hade bare kai kaga dole kai ma ka ja da baya to saboda ka Allah ta'ala in ya maka ba yadda zaka dole ka yi hakuri Allah kara mana imani da Allah wani haza kala don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce lahum jannatun su masu gaskiya din nan ranar da gaske su za ta amfane su aljanna ta tabbata gare su ba guda ɗaya ba jannat gidaje ne waɗanda aka gina su a bisa tsari irin na lambu kasan gidan da aka yi zagaye shi da lambu to shi ne gida mai daɗi gida mai sanyi ko ɗauke wuta aka yi in ka buɗe tagogi za ka ji iska mai daɗi na shigowa akwai wasu shibkoki bayan gidana da ina ɗan hita ina ɗan motsa jikina nake bi da asuba in na karance su haka na zo kawai sai in ji wani iska mai daɗi na gudana ko mun zahin da ake ko duk irin da na karance su kawai sai in ji wani iska ana huro mana wani kamar dai ana jira na dama na zuwa huro mana iska mai daɗi to balantana a ce duk gidanka ko ina shi ne yana tsakiya to haka gidajen aljanna fa suke to Allah ya ce lahum jannatun aljanna ta tabbata gare su tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna ta gudana daga ƙarƙashin waɗannan gonakin nasu koramu ne ga sunan guda hudu da Allah ya ce ya narun min ma'in ghairi asin a cikin waɗannan aljanna aljanna din akwai korama ta ruwa wanda bai canza ba lam yataghayyar ta'amuhu dandanan shi bai canza ba yana nan yadda yake bai canzawa ba yadda za a yi canza ba yadda za a yi kaji kalan shi ko ɗanɗanen shi ya sauya yana nan yadda yake na ruwa ba tare da an samu wani magani ba don kai ya canza a halitta Allah ce suna Allah ilazi asqana kullu shay aikin Allah ne wanda Allah ya kyautata dukkan komi gare shi to Allah ta'ala ya ce akwai ƙoramu na ruwa waɗanda ba su canza ba ɗanɗanansu yana nan da daɗin shi na ruwa wa an haru min labanin lam ya tagayyar ƙwam sa'annan kuma akwai mi ƙoramu na madara laban shi ne madara ba muna da kamfanin laban ba laban madara ce wanda madara ce wanda ba kamfani ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma korama ta aljanna gama hawa ce ta bikin madara korama kasan korama ba irin korama da kake tunani ba fa irin wanda in an yi ruwa za ka ganta tana abin nan tana dan yankan abin nan a ta ruwa gulbi babba wanda bai kwahewa kamar gulbin isa to ruwa kawai madara ce ciki suna ta yawo cikin gidajen mutane ba magana cikin wani dan firigo ka aje ba ko cikin wani dan wata yan roba ko wani dan galan ba a korama ce sai dai ka kwalho kawai kuma ka yi tasha ka yi tasha ka yi tasha sai inda ka bari kawai makaga ta duniya duk daɗinta in ka yi biyu da wannan zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar tunda ba ita kare za ka sha ba sai ka haƙura shi daɗin duniya kullum takaitacce ne ma na lahira na aljanna bai da iyaka to Allah subhanahu wataala ce akwai wannan korama din min lamanin lam yataghayyar ta'amuhu wanda dandanan shi bai sauyawa dandanan madarai aka ga madarar duniya ko dandanan ta sauyawa yake bare da an ce ba wuta kenan yawwa in kana so a je a kwantar da kai asibiti ai ta kara ma ruwa to ka shata ka ga yadda za ta gargada ka hakan ka sai ta taba duk da rikita ma rayuwa gaba daya saboda bi saboda dan dan zai riga ya canza ta ji zafi ta bushi ga tsami saboda ka ba ta shawuwa to ta aljanna Allah ya ce ba ta da irin wannan wa naru min khamrin lazzatin lisharibin Allah ce ga koramu na giya mai dadi ga masu sha ga wanda yake so ya sha dadi gare ta ba ta sa jiri kuma ba ta sa bugawa ba ta sa ka surutu ba ta sa ka dumumuwa sai dai ta kara ma lafiya ta kara ma natsuwa ta kara ma annashawa da farin ciki wa naru min asalin musaffa sa'an nan kuma Allah ta ce akwai ƙoramu na zuma wadda take zuma tatacciya zuma ta tsakani da Allah zuma da ba mata ƙarin maɗi ba ko ba haka ba yawa aka zo aka zuba maka waɗansu matacin waɗansu zuma ciki don a nuna ma ta gaskiya ce ba irin wannan ba zuma ce musaffa an tace ta ta Allah ce walamun fiya min kulli samarat kuma suna da diyan itacen da ka sani a cikin aljanna duka min kulli samarat diyan itace gaba daya ba ba a rago wani ba duk wanda ka sani da wanda ka sani da wanda baka sani ba to akwai shi a cikin mi domin fiya ma la ainur ra'at a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at akwai abin da kunne bai taba shi ba wala khatara ala qalbi bashar kuma a cikin aljanna akwai abin da tunani bai taba gittawa kan shi ba saka akwai ƴaƴan tace dubbai baka taba ganin su ba to akwai su cikin aljanna ba su da rani ba su da kaka kowane lokaci akwai su duk lokacin da ka so su zaka cire su wa maghfiratun min rabbihim sadaka akwai 'ya'yan itace waɗanda ka san su a duniya to suna ne suka yi tarayya da na duniya amma su na lahirar ba ɗaya bane saboda haka ba abin mamaki bane kaga iccen kanya amma ba irin ta duniya ba kaga iccen dinya ba irin ta duniya ba kaga taura ba irin ta duniya ba kaga goruba ba irin ta duniya ba ce da goruba aljanna za ka yi ta ci ka yi ta ci ka yi ta ci bakinka ba ya komi kan ta duniya da ka ci biyar da ka ci biyar haraka ta lalace na wani wani direba da aka ba da labarin shi direban mota ne kiya-kiya ya abin nan ya ɗauko rake ɗan bashi suka tare shi suka ce ya kawo kuɗi ce baya aka caje shi aka shiga mota duk aka diba ko ina ba ku aka ce to ya sauko kan rake ɗaya ya sauko aka ce ya shanye shi in ya shanye ya wuce kan rake shi kenan suka ɗaga bulalensa in bai sha ba za su zane shi kuma sai ya sha ya ciro kara ɗaya ya tsaga yana sha yana sha sai da ya shanye ya da umar na biyu shi ma ya shanye sai ya fashe da dariya suka ce a'a ya ba ka tsoron maka ke dariya ya ce a'a ba ba ya tsoro ba tuna abokin shi yana can baya shi mota goro ba ya ɗoko ya ce to in in ya zo in ya zo aka sauko aka ce sai ya ce ya buhun goro ba guda ba kaga ya rake ta haisoki zai da yake ita ma ruwa ne cika ba cikin gas kare sai da zaka to amma goro ba yanzu aka ce mace ci guda biyar abin ba kyau bare ka ci guda goma to bare guda ɗari ko kuma in busassan nan ce ma ya za a kuma ba wadda aka karkare ma bawa ba mai bawan ce busassa kahin ka canye guda ya sai ka cire haure ma bare ga tsoro to da za ka iya ganin waɗannan 'ya'yan itacen aljanna amma ba irin na duniya ba ne masu daɗi ne daɗinsu ya fi ɗiyan itacen da ke a nan duniya masu daɗi-daɗi ya yi rezan in ka gaɗin ya aljanna to ta yi rezan ɗin duniya daɗi ta yi inabin duniya daɗi to duk za ka gane su gas nan irin su danya duk za ka gane su da Allah subhanahu wataala zai baka Allah ya ba mu aljanna khalidina fiha abada bugu da ƙari kuma ƙarshen daɗi shine zaka dawwama cikin abin ba zaka rabu da shi ba kaji shi kuma daɗin duniya da yadda ya daɗi mai karewa ne ko dai ya kare ko kai ka kare ko kuma yana nan kai ma kana nan amma baka san daɗin shi ba ka san amfanin shi ba sau da ka wuce jin daɗin shi to yan aljanna khalidina fiha abada suna masu dawama a cikin aljanna har abada radiyallahu anhum yarda Allah ta tabbata gare su Allah ya yarda da su to kaji karshen jin dadi Allah ya saukar da yarda shi akan su shikenan ba zai taba fushi da su ba wa radu'an nan kuma duniya kana iya samun yardan Allah amma kuma fushin Allah ya bai mashi baya Allah ya yarda da kai kana cikin walwala da jin dadi wani ya takuro ya jawo maka abin da zai sa fushin Allah ya zo hada kai za a gama domin Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa lamu anna Allah shadidul iqab ku kiyaye fitnar da in ta zo ba za ta shafi waɗanda suka takulo ta su kadai ba kowa sai ta gabi to ka kana cikin yardan Allah lalle kai bawan Allah ne Allah ya yarda da kai amma wani ya takulo ma sakamakon mi ko baka yi magana ba ko kuma dai tun da dai abin ya zo to sai ya gama kowa da kowa Allah ya kiyaye haka ita rayuwar duniya dai wannan yana daga cikin gurɓacewa saboda ana nuna ma shi kenan an shiga cikin jin daɗi kenan ba za a ƙara shiga cikin wahala ba kuma za a baka jin daɗin da lalle sai ka gamsu da shi sai an tambaye ka ma yayi ya ku yan aljanna sakamakon da na maku yayi daidai ko kuna da korafi akwai mai kara akwai mai kuka akwai wanda yake da wata matsala gidan shi sai Allah ya ka ba mu komi kama mu komi Allah ka sa fuskokin mu ga sunan suna kyalli ka faranta mana rayuwar mu ka ba mu duk abin da muke so mu samu ita fa aljanna duk abin da kake so akwai to fiya ma tashtahihi al-anfus Allah ya ce to akwai rabon da yake wannan kuma duk abin da ka samu zaka more shi ba kamar duniya da kake da zari ba ka zo ka tara abubuwan ba za ka more su ba na kare amma ba ka cin amfanin sun maka yawa wadda ba ka da ƙarhin halittar da za ka iya more su amma aljanna Allah ya baka karhin halittar da zaka mora abu kuma shikenan ba a tahiya kasuwa ba a tahiya makaranta ba inda ake zuwa ana zanna ana tabi sai dai abinda kuka saba yi na zikirin Allah subhanahu wataala na girmama Allah ku yi tai ka bude baki kana tasbihi ka bude baki kana hailala ka bude baki kana zikirin Allah amma tafiya ai wata ibada mai wani lokaci babu shagali ne kawai fi shugulin fakihu shagali ne kawai ga yana ana ta muriya ana jin daɗi homo a zuwajo Allah ce da su da matansu fi zilalin alal araki muttaki lahum biya fakihatun wa lahum ma yad'un suna da duk kayan marmari gaba ɗaya kuma suna da duk abin da suka kira a kawo musu dan lokacin ba abin ka kira za a kawo mashi ba a tsuwa aljanna ba za ka ji jikinka ba daɗi ba ba motsa jiki aljanna sai abin kana so tun da ran kana so ko kana son kana marshi kana motsa jikinka kana zuba da gudu kama an biyo ka sai ka tafi ba kana so ba ba zai cuta ma ba abin da kake sha'awa kawai sai ka yi ga mutum yana ta gudu kama an biyo shi malam walkazibuna bi dhiddihim makaryata kuma waɗanda ba su yi gaskiya ba su kuma suna a kishiya irin rayuwar da masu gaskiya za su yi ranar alkiyama amma Allah bai faɗi ba amma dai tunda Allah bai faɗi ba ya faɗi na masu gaskiya nuna marasa gaskiya kenan sakamakon su baya da kyawu Allah ya kiyaye mu daga ƙarya sai jiduna da sanne za su samu darar kadbi kamar yadda Allah ya ce wailun yawma idin lilmukazzibin azaba ta tabbata a wannan rana ga masu karyatawa to za su samu barara cutan kadhibihim qaryasu waftira'ihim da kuma ainihin cutan kagen da suka yi ma Allah subhanahu wataala wa samarata amalihimul fasida da kuma sakamakon ayyukan su waɗanda suke lalatattun ayyuka Allah ya kare mu sai Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi mulkin samai bakwai da mulkin kasai bakwai na Allah ne kuma fi hinna da abin da yake cikin samai bakwai da kasai bakwai duka nawa ne ne na Allah ne shi kadai li'annahu saboda shi Allah al-khaliqu lahumu shine mai halitta gare su shi kadai ya halice su bai da abokin tarayya alalahu al-khalqu wal amru ku saurara Allah shi kadai ke halitta bai da abokin tarayya wurin halitta haka ne ko? to saboda haka tunda Allah ya halicce su to kayan shi ko ba haka ba Allah ya halicce su to saboda haka mulkin shi ne laye ne shi yake mallaka su shi yake juya su yadda ya ga dama wal mudabbiru lidhalika kuma shine mai juya su mai sarrafa su kaga sama wata rana ka ganta faratas wata rana ka ganta bula wata rana ka ganta da wani kala shi ba bilan ba shi ba farin ba wani hazo ga yanin Allah ne da yake sarrafa ta yadda ya ga dama ƙasa ma haka ka ganta wata rana da ya banya da ciyawa ga ta nan ta yi kore ta yi canwa shar wata rana kuma sai ganta ta yi masara ta yi fatsi-fatsi ciyawun da ke gare ta duk sun bushe saboda ba ruwan sama wata rana ma sai ka iske babu komai a kanta sai itace waɗanda Allah ya sa su ba ruwansu da damuna kullum suna nan za ka ba ta da kin kallo duka Allah yake sarrafa ta yadda ya ga dama to haka ba waɗanda suke rayuwa a ciki mutane da mala'iku da aljannu duka Allah ne yake juya su Allah yake sarrafa su yadda ya ga dama wata rana ka ji ka garau ka ji ba abin da ke damunka kawai wata rana sai ka samu kanka kowane yanayi ga yanin mai daɗi ba wata damuwa ran nan duwanda ya gaya maka mara daɗi kawai haɗewa za ka yi layi a launi kawai ba wata matsala ta wata rana ma sai ka samu kanka ba amma laifin mu ma ne ma kake a ce amma laifin mutane na son hira da kai da ba ka so magana su mai daɗi ma haushi take baka to wata rana kuma maganan mara daɗi daɗin ta kake shi duka wa yake sa ka cikin wannan yanayin Allah da Allah ya nuna ma shi ke da mulkin ka ba kai ke da mulkin kanka ba to Allah ta'ala ya ce lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna bi hukmihi al qadari Allah ta'ala shine yake juya su da hukuncin shi na kaddara shine kamar rashin lafiya kamar lafiya kamar mutuwa kamar rayuwa kamar samu kamar rishi wannan hukunci ne na mi na kaddara wa hukmihi shar'i kuma Allah ne yake juya su da hukuncin shi na shari'a hukunci na shari'a shine a bauta ma Allah subhanahu wataala lokacin sallah ayi sallah lokacin ambatan Allah ambaci Allah lokacin azumi ayi azumi lokacin zakka duk ibadodin da Allah ya dora mu Allah yana juya ka ne da yin su a lokacin da yace ayi su in ka zama mai da'a ga Allah lokaci na yi sai kai lokacin azumi in yayi na azumin watan Ramadan za ka yi biyayya ga Allah kai kaga Allah ne ya juya ka ko ba ka ba ya kawo ka daidai wannan lokaci yace kai mi kai azumi ba lokacin sai ka ji wani na cewa baya da lafiya saboda kiwya wata goma sha daya ka ci ka sha sai wata ɗaya ka ce baka da lafiya kuma ka gwamnati yana ta yawo da takardun asibiti cikin aljihu domin dai yardan mutane yake nema ba ka azumi ka nemi wuri ka ɓoye ka ruba makanka asiri can da kai da allah kai ka sani wasu ka cikin mutane suna azumi kana kamtsar rake ai magana ka ciro takarda ka ce diba ana cira yana diba ka gani marar lafiya zai zangi kamtsar rake saboda Allah ko ya zangi yawo da aya cikin aljihun shi yana ci ko fara ko wani abu ka je da kai da Allah subhanahu wataala ba sai ka gaya mutane ba za ka yi azumi ba ka ɓoye ka riba ma kanka asiri kakka tona ma kanka asiri kakka yi karya ka hada biyu kai ma Allah karya kuma kai ma mutane karya ko mutane su gaskata ka Allah ya kiyaye wa hukmil jazai kuma Allah ta'ala shine yake tafiyar da bayan shi da hukunci na sakamako cewa wanda ya daidai Allah zai mai daidai wanda ya ba daidai ba Allah zai mai ba daidai ba jazaa'u wifaqa ولهذا قال هناك الله تعالى وهو على كل شيء قدير كما الله تعالى mai iko ne abu sadikan komi fala yu'jizuhu shay'un babu wani abu da yake gajiyar da Allah ya gagari Allah Allah ya kasa yin abun babu shi wannan abu ba yi shi ba to Allah ya sama din nan gatanan gatanan muna gani ba ta da ginshikai bi ghairi amadin tarawna ba tare da ginshikan da suke dauke da ita ba ba ta da kafafuwa kuma haka muka ganta haka iyayenmu suka gani haka iyayensu suka gani haka iyayen iyayenmu suka haka ba wanda ya taba ganin duk turawa da suke yawon duniya ba su taba ganin kafafuwan da suke rike da ita ba domin Allah ya faɗi ya ce ba ta da su ko ba da za ka gane su kuma domin babu su kuma Allah ya tsaida ta haka kuma shekara da shekaru ko ba a ita ba saman ta akwai wata saman waccan akwai wata har guda bakwai kuma suna nan ba a taba samun matsala gare su kuma ba za a taba samun ba lokacin da za a samu matsala mu ba mu nan an share mu an gama da mu to sai a ce disu wace gaba daya idan sama'un shaqqat sama za ta tsagewa idan sama'un fatarat as-sama'u munfatirun bihi shikenan za ta kekkici za ta tsatsage za ta babbarke ta ta zubowa kasa kamar darma amfanin ta ya kare to Allah ta'ala yayi wannan kuma yayi wannan kasar da muke takawa akwai wani abu da zai gagaran Allah yasa Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas lalle halittar samai bakwai da kasai bakwai sun fi girma daga halittar mutane walakin na aktsaran nasi la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ne ba sani ba kuma Allah ya ce antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha shin ku ne mafi tsananin mafi karmin halitta da Allah ya halitta ko ko sama da Allah ya gina ta rafa'a samkaha fa sawwaha wa aghdasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha saboda Allah subhanahu wataala babu abin da yake gagare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir me iko ne akan komi kadiba kaga Allah ta'ala ya halicci mala'iku ba da haske yi su haske ne Allah ya sarrafa yake moci ya motsa ya koro hadari ya koro iska ya zo ya karɓi ran ya sanya rai duk da ikon Allah subhanahu wataala ya fitar da tsirrai daga cikin ƙasa kuma haske ne shi da a nuna ma Allah mai iko ne a bisa dukkan komi Allah ya mai da ƙasa kai ƙasa ce amma Allah ya mai da ta kai ɗan adam ƙasa Allah mai iko ne a bisa dukkan komi kuma kai ma da aka tashi halitta ka kai dan adam din ruwa ne ba aka maida shi jini aka maida shi tsoka aka maida shi kashi aka sassarrafa shi aka sa mai duk abinda ka gani yanzu gare ka asalin ka ruwa ne ba alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna fa ni'mal qadir ruwa Allah subhanahu wataala ruwa ne ya maida jini dan Allah ya nuna ma ba abin da ya gagare shi kawai Allah ta'ala inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun haka lamarin Allah yake kawai in ya so aikata abu to kawai zai ce mai ka zamanto sai ya zamanto shikenan dan haka babu abin da yake gagaran Allah bal jami'ul ashiya'i kai dukkanin abubuwa gaba daya munqadatul limashi'atihi duk abubuwa gaba daya suna miƙa wuya suna dukawa in Allah ya ce sai suna shahwa in ya jawo suna tahowa ga mashiya ta Allah wa musakharatun bi amrihi kuma abun horarwa ce da umarnin Allah subhanahu wataala Allah kara mana imani mala yace tamma tafsiru suratul maida tafsirin suratul maida ya kari bi fadlin min Allah da falala daga Allah wa ihsanin da kuma kyautatawa daga Allah walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah malicin komi da kowa cikin da muka samu darasi nawa shi ne muka samu darasi talatin da uku Allah ya samu abinda muka karanta albarka Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da aikata abinda yake na aiki a ciki abinda yake na imani da rikewa ga zuciya kuma Allah ya taimake mu da rike shi Allah ya samu dace da alkhairin duniya da lahira albarkaci wannan sura da muka cika Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu shayi mana hawayen mu sai a kira sallah bismillahir rahmanir rahim da suna Allah subhanahu wataala mai yawan raba mai yawan jin kai zamu shiga suratul an'am suratul an'am sura ce makkiya gaba ɗayanta an ce gaba ɗaya ta sabka ita ce sura kaɗai ta alkur'ani da ta suka gaba ɗayanta cikin manyan surorin alkur'ani mai girma kuma sura ce wadda tun daga farkonta har ƙarshe tana magana ne akan tauhidi akan aƙida akan tabbatar da bauta ga Allah shi kadai ba tare da an haɗa shi da kowa ba tana da ayoyi guda 165 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard yabo ya tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da kasai da gaskiya kenan waja'ala adh-dhulumati wan nura kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya duhu da haske ko ya sanya dufai da haske kuma lan yace ikhbaru hada ikhbarun farkon wannan sura Allah yana ba da labari ne an hamdihi daga ainihi gode shi wasana ya laihi da kuma yabo gare shi bisifatil kamali Allah yana yaban kanshi amma cikin yaban da yake makan shi kamar yana cewa qul alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda ko qulu alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur Allah ya yabi kanshi amma yana koya mu yadda za mu zanki yaban shi yadda za mu zanki godiya gare shi da sifofi irin na kamala wa nu'util azamati wal jalal da kuma sifofi na girma da daukaka da Allah yake da su umuman gaba daya wa lazil mazkurati khususan kuma Allah ta'ala godiya da yabo ya tabbata gare shi da siffofin kamala da siffofin girma da daukaka akan waɗannan halittun da Allah ya faɗa guda hudu a keɓance sammai bakwai da kasai bakwai da dubbai da mi da haske akan waɗannan ma kadai Allah ya zamanto dole mu gode mishi Allah ya zamanto dole mu yabe shi domin da ba kasan nan ya za mu rayuwa da ba saman nan ya za mu zanki kallon saman mu da ba duhu ya za mu rayuwa da ba haske ya za mu rayuwa to duk kowane ɗaya daga cikin su waɗannan nemomi ne manya-manya daga cikin nemomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mu kuma babu wanda ya sai mana su in ba Allah ba fa hamida nafsahu to Allah ta'ala ya yabi kanshi ala khalqihi samawati wal arda abu sahalitta samai bakwai da kasai bakwai da yayi adalati sammai bakwai da kasai bakwai din nan waɗanda suke yin nuni ala kamali qudratihi abu sa cika iyawan Allah yanzu muka gabatar lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir saboda ka sammai bakwai da kasai bakwai su kare suna nuna Allah mai iko ne abu sa dukkan ku su kare to dibai da yi su muka ce ga su da tsawo ga su da faɗi kuma ba su da waɗansu ƙafafuwan da suke ɗauke da su ga ƙasa ita ma wasati ilmihi kuma suna nuni akan faɗin ilimin Allah domin duk faɗinsu ɗin nan suna cikin ilimin Allah Allah ya san duk abin da yake faruwa a cikinsu wa rahmatihi kuma suna yin nuni akan faɗin rahama Allah cewa rahama Allah tana da faɗi tana da yalwa tana da yawa ƙasa nan da kake takawa tana gwada maka cewa Allah rahama shi mai yawa ce rahama shi babu wanda ya san adadinta sai shi to amma ta taba nuna maka ka taba kallanta kace kai Allah mai yawa rahama ne to nema ce Allah ya maka sai ya tambayi ka tunda ka tashi kana taka ƙasa ka yi noma a kanta ka yi gini a kanta ka hau babur a kanta ka hau mota a kanta ka diba ka jirgi yadda yake bugunta jirgin sama dam ka tai wata rana hirin jirgi nan ka gani dole da za a yi sauka ka ruga da gudu ka je ka kalle yadda yake bugunta ba ta komi kuma Allah gana ma sai ya buɗe jirgin ya ciki kawai shi ke na Allah bai yi ba saboda tausayin mu sauraka ƙasa da kake takawa ita da kake gani kullum ya kamata ta ƙara maka imani amma ita ce kuma za mu hau a kanta mu saba ma Allah za mu hau kanta mai abin da Allah ba ya so ba Allah ba ya san haka nan ya kamata mu shiga cikin hayyacinmu wa umumi hikmatihi sa'annan kuma sammai da kasai din nan duka suna yi nuni akan gamewa hikima Allah cewa hikima Allah ta gama ko'ina da abin da Allah za yi Allah yana yi da hikima ne ya yi sama da hikima ya yi ƙasa da hikima ya yi dare da hikima ya yi rana da hikima hikima Allah ta gama ko'ina babu wani abu da Allah zai face sai Allah ya sa hikima shi a ciki wan firadihi kuma sammai da kasai din nan suna yi nuni akan kadaituwa Allah bil khalq da halitta wa tadbir da kuma ainihi tafiyar da halitta din sarrafa halitta juya halitta wala jali zulumati wan nura kuma akan sanya wadda Allah ta'ala ya dubbai da haske shi ma Allah abin yabo ne akan haka nan domin aka bar maka haske kawai ba za ka huta ba aka bar maka duhu gaba ɗaya ba za ka yi aiki ba to sai Allah ta'ala ya raba maka lokacinka na kullum guda biyu akwai haske wanda za ka tafiya وجعلنا النهار معاشا ko ba haka ba wajalan nahara mubsiratan muka sanya rana ta zaman tomi abin lura ne abin gani ne kaje inda kake so ma'aikaci ya je aiki mai aikin karfi ya dan kwadago ya je kwadagon shi dan kasuwa kowa ya tayi aikin shi da rana ta bada kuma shikenan aiki ya kare kuma sai yaushe sai gobe to kaga rahama ce ta Allah Allah ya saya maka duhu kuma ya sanya ma haske duhu dan ka huta domin wani inda yana ganin rana to ba shi ba tsayawa yawa inda yana ganin rana to to sai inda mai ya kare to ba ga wani tun asuba ba yake hitsuwa da tebur din shi sai in ka zo karfe biyu na dare sai ka iske shi wani yana gyangyaɗi ya ki tashi har yanzu ce da kin da ita ita wani rana yanzu bai ishe shi ba daga nan zai ɗan gyangyaɗin da ya kuma ya ɗan koma gida ya kwanan awa ɗaya kuma ya dawo haka ake ta rayuwa to ya rairan su in suna ganin rana ai kaga ba magana su je su kwanta to in ko ba ka kwanta kana huta ka sai ka samu matsala a cikin rayuwarka wadhalika shamilun lil hissiyyi min dalika wannan ya shafi haske da duhu wanda ake gani daga cikin wannan kan laili wan nahari kamar dare da yini wash shamsi kamar rana wal qamari kamar wata ai kaga su ana ganin su wal manawi kuma wannan duhun da Allah ya ce ya sa dubban da Allah ya ce da hasken ya shafi wato dubbai na ma'ana duhu ne amma ba ka ganin shi amma kuma kana cikin shi ka zulumatil jali kamar dubban jahilci jahilci duhu ne amma mai shi bai ganin shi bai ganin duhun da yake ciki wa shakki haka ma shakku shi ma duhu ne mai shi bai ganin yana cikin duhu wa shirki haka ma shirka mai shi bai ganin yana cikin duhu wal ma'siya haka ma saban Allah duhu ne wal ghaflati haka ma rabkana ka rabgana kawai hankalinka ya ɗauku daga abin da ya kamata a ce hankalinka bai ɗauku kanshi ba da dole na abubuwan duhu ne amma duhu ne na ma'ana yau ka iske mutum gidan shi ko ina haske ne tas komin dare komi ya bada ana iya ganin shi saboda hasken gidan gidan an zagaye shi amma mi jahili ne ɗabgage ne ba cikin duhu yake amma ba ya ganin cikin duhu yake kai ma ba za ka gane cikin duhun yake ba yawa to duhu ne na ma'ana in yayi wani abu sai ka ce ka amma na duk duk din neman da yake cike yake wannan abu ta Allah wadda wannan nema ta ka to kaga ya shiga cikin ina kenan ya bayyana cikin duhu yake ba cikin haske ba saboda kai da kanka kama hukunci ka ce Allah wadda wannan nema da kake ci wa nurul ilmi wal iman kuma ya shafa hasken ilimi ilimi haske ne amma na ma'ana wal imani shi ma imani haske ne amma ba ganin shi ake ba na ma'ana ne wal yaqini haka ma tabbas sanyin zuciya da ke gare ka game da duk abin da Allah ya bada labari ba ka da kaikayi ka tabbatar da haka nan ne shi ma haske ne amma ba ganin shi ake ba wa ta'a da kuma ainihi hasken da'a biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwa ne na haske amma ba a ganin su wa za kulluhu mala yace wannan dukkan shi ya dullu yana nuni dalalatan qati'a nuni wanda yake yankake annahu ta'ala cewa lalle shi Allah ta'ala wal mustahiqu shine wanda ya cancanta lil ibadati ga bauta mashi wa ikhlasu dini lahu da kuma tsarkake addini ga Allah subhanahu wataala wa ma hadha dalili tare da wannan dalilin wa wuduhil burhan da bayyanan hujja Allah yace thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna Allah ya ce sa'annan lalle kafirai game da Allah subhanahu wataala suna kwatanta shi da wasu Allah duka abubuwan da yi amma kuma sai su dauko gumaka suna kwatantawa da Allah ayyadiluna bihi siwa suna daidaita wani Allah da Allah suna cewa daidai ne yusawunahum bi suna daidaita su da Allah fil ibadati a cikin ibada wa ta'zim da kuma girmamawa ma'ana yadda suke bauta ma Allah haka za su bauta ma wani Allah yadda suke girmama Allah haka za su girmama wani Allah ba su yi daidai ba Allah bai da takwara cikin komi Allah bai da tamka bai da abokin tarayya cikin komi shi kadai ne ma'anan tare da cewa lalle su lam yusawu Allah fi shay'in min al-kamal ba su daidaita Allah a cikin wani abu ba na kamala ba waɗannan abubuwa ma'ana ba su ce Allah ta'ala ba yadda yake halitta haka gumaka ke yi ba a kawai inda suke daidaita Allah da halitta wurin bauta bautar da suke ma Allah zo suna magumaka girmama wadda suke ma Allah zo suna girmama gumaka amma ba su cewa gumaka su suka yi su suka yi sama su suka yi ƙasa su suka yi duniya su suka yi haske su suka yi dare a duk nan wurin sun san Allah kaɗai ne sai an zo rai ba da zai ce a ga abokan tarayya ga Allah ta ji hauka ko wa hum fuqara'u su talakawa ne ajizun gajiyayyu ne naqisun tawayyi ne min kulli wajhi daga kowace fuska duk wanda ba Allah ba to Allah subhanahu wataala yi shi mabukaci zuwa ga Allah ta ko ina yana bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya kara mana imani Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu cikar ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwan sama masu yawa masu albarka akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu da Allah ta'ala ya mace kawa jiya matashi ne cikin matasa waɗanda ake karatu tare da su yana zawa nan Allah ya mai cika waje da safe na roƙo Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara da rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce mako masa da dukkan mamatan musulmi gaba da Allah ya ji kansu da gafara da rahama Allah ya sa sun huta marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala ka shirya matasan mu shirya ta addinin musulunci Allah ka ba su aiki mai amfani ya Allah matasan mu da suka ci wannan jarabawa tabaka Allah ta'ala ka samu abin da suka samu albarka waɗanda kuma za su sake maimaitawa Allah ka sa suna maimaitawa su wuce ya Allah waɗanda kuma Allah ka jarrabe su da rishi Allah subhanahu wataala ka maida musu da alkhairi Allah ka ba su hakuri ya Allah Allah ka sa su ya hakuri san cewa haka kaddara ka take ya Allah Allah ta'ala ka amsa mana ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka raba mu da jahilci da kafirci da shirka da munafici ya Allah Allah ka hada mu da kyawawan dabi'u ya Allah ka raba mu da mugayen dabi'u ya Allah wanda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين